والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولى رواجع آمين تجد كوكا من سبع shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira da ra'ayi kira da wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga wannan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ne najeriya idan ba mun da mun tsaya da jina ashirin da takwas za mu tashi da jina ashirin da tara shafi na arba'in da tara inda muke cikin babin nan mai tsawo da yake magana a kan abin da annabi alaihi salatu wa salam yake faɗa bayan ya kai da sallah asuba kuma mun karanta hadisai da yawa waɗanda wasu hadisan suna nuni a kan wato inganci ko kuma sahihan hadisai ko haka wasu kuma hasan da gari wasu dalilai har ma da waɗanda ake ganin mawdu'ai duk mun karanta a wannan babuka ko a littafin gaba daya ku za mu dora a kan hadisi na ɗari da ashirin da uku inda ma da wuce nau'in haka wani nau'i daban قال أخبرنا أبو محمد أبو محمد بن الزاعي قال حدثنا علي بن الحسن بن معروف قال حدثنا عبد الحميد ابن ابراهيم ابو التقي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن داوود بن ابراهيم الزهري انه اخبره عن ابي امامه سليم بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال كيف مال لي ابن السني يكفي مال لي ابو محمد بن سعيد يا كرمتني shi ma ya jiyo daga malamin sa Ali bin Al-Hasan ibn Ma'ruf shi ma ya jiyo daga malamin sa Abdul Ali bin Ibrahim Abu Taqi wannan shi ne illa Ali wannan Abdul Ali bin Ibrahim Abu Taqi yana da matsala shi ya ba wa hadisin illa malamin da wannan shi kuma ya jiyo daga malamin sa Isma'il bin Ayyad shi kuma daga malamin sa Dawud bin Ibrahim Az-Zuhri shi kuma ya saurara da jini malamin sa wa abu kuma matsalbari ta abu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne su dani bin abdullahi albani radiyallahu anhu ba Allah ya kara masa da yake kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo kira da nan da Allah tabbata a gare shi yake man tsara ayatul kursi duk wanda ya karanta ayatul kursi dubura kulli salati maktuba a ƙarshen kowace sallah ta farilla ba ta nafila ba kana bi manzilati bi manzilati man qadara ala anbiya illahi azza wa jalla zai ban dora da matsayi kamar wanda ya yi yaki don ba wa annabawa Allah kariya gaba ɗaya a tarihi ta shahada har aka yi wata shahada kaga da yake ilimi amana ne amana ce inda ilimi ba amana ko da yake mutu ayatul kursi an ya inganta a wata aljiza cewa ana biya a karnar dala amma da yake hanyar da aka ko magana dukkan ingancin ta a wani gurin wannan da hanyar ba ta da kyau da ta ce kawai aljihu duk da ya inganta amma magana da ya cewa idan mutum ya yi za a ba shi wato lada kamar wanda a wato a kan liman da yake man kafila an anbiya illa kamar wanda ya yaki dan bawa annabawa Allah kariya gaba daya a tarihin da shahada har aka yi man shahada ai wannan magana ce mai girma daga lokacin da za ka za a yi idan halittar da ya zo ka ga roman da ya yi yawa ka ji an ce idan kai kaza za a ba ka da annabi kaza to wannan ita ma alamar ce da ke alamomi da suke nuna wannan hadisin da ya yi dan ba zai yi kana Najeriya a Kano wani ila ma a yiwun gari kake ko da yake cewa gomba an bai da ya ko ko kuma a madubi ko an ga ku ga ko duk kana da kawai sai ka samu annabawa kana zoli ko kana da ne albarka kawai sai ka samu annabawan Allah ba ma annabi guda biyu sai a ce kai za a baka lada annaba Harun da annabi Musa da wayannan alamomi ne da suke nuna cewa nan ne wannan hadisin ne ya kanta eh kira ɗaya daga kira ka ji wata falala da ta wuce kan kai ma na wai dan a ga mutane su kwaɗe ko zan karanta ai nuhu ibnu abi maryam ka ga ya kamo shi ba ya ga hukunci me yasa ni kuma su ruhi kamar irin wannan ne ko wanda sura da yake yake kiro wani abu ya fada yake wai ya ga mutane ba sa karatu Qur'ani to haka yake ni hali in ka koma da balalorin da duk wai akwai ingancin su da dai ko wayannan kawai su take ta in ki da ra ga abin da yasa ruwan dole da su saboda Allah ya alƙawarin sai ya ba magana annabi kariya yadda yi ne duk zamani da ya halittu su da kasuwar mutane wanda Allah ne ba su sani wajen zamu su ne kare kawa na halittar annabi har duniya da zai yi haka za a yi ta zamu an bai da ayyukan ku to wannan shi ne to kaga mun faɗi waye illa a hadisi nau'in haka bari mu je muka je ɗaya nau'in je mu masara wanda ya inganta su tun da akwai wani da wanda ya zuwa inganta wani kaunin da wa kala da zara muhammad bin ubaydillah ibn al-fadl al-qasim ibn al-fadl al-jala'i al-ansi قال حدثنا اليمان بن سعيد واحمد بن هارون جميعا بالمستيزة قال ما لقيت سوى ابن سعيد يأتي كما لم محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي الهندي in yace ya je daga gurin sa shi kuma ya je daga malamin sa ya bani bin zai shi kuma ya je daga malamin sa Ahmad bin Harun shi kuma ya je daga shehin malamin sa gaba daya bil musibati da abun da yake kira musiba ala duk kudi su ce haddathana Muhammad bin Ilyas kaga suna da idan ka kalla da Ahmad bin Harun da Yaman bin Sa'id duka malamin su shi ne wa shine ubaydullah bin fadl al-kalai duk malamin su ne malamin su guda daya duk malamin su ne isa daga wannan gurin ta malaman baya gaba ɗaya malamin su ne daga nan gurin kuma sai aka raba hanya amma duk malamin su duk malamin su ne turi to turi su turi suka ce haddathana muhammad bin ilyas ko kuma abuwan muhammad bin ilyas shine malamin يمان بن سعيد الأعور بن هارون جسوري بن عن محمد بن زياد الألهاني shi kuma ya je ga malamin sa Muhammad bin Ziyad al-Alhari shi kuma da shi malamin sa Abu Muhammad al-Bayni shi ne wanda muka fara da rubu Zubair bin Abdullah radiyallahu anhu Allah ya kara masa da kare shi man kara ayatul kursi duk wanda ya karanta ayatul kursi يجب لكل صلاة على تكون تجلى مكتوبا جبل الله لم يحصل بينه وبين دخول الجنة با wani abu da zai zama markabai ya zama katanga tsakanin da shiga aljanna illa al-maut in ba mutuwa ba ila mun yanzu zai gama sallar farilla ya gama azuka aka ce ni ta ne gurin ba yayi wannan azuka sai da bayan sallah sai ya mutu to aljanna kawai ba domin yana da alamomin mutum mutajima mutum ya aiki a wuri ne mutu wannan da ranar da ji annabi ya faɗa karara duk wanda ya ji aiki da kunci a bayan zallar farilla ce mutu duba abin da zai hana shiga aljanna amma da ma'anoni da kamar da muka sha ba ba wai karatu kawai na zubo shi kawai ba ka karanta tana can a hararo ma'anoni annabi alaihi salatu ya faɗa cewa akwai a azamin surar da bil qur'an ayat da surar da zan kowace shira al qur'ani wa shi ne surar da fatiha ko haka ne akwai a azamin aya mafi girman aya ita ce ayat da kursi tsarin Allah ne kamar yadda yi wato ya halitta annabawa tilka rusul fasalna ba azam mala ba bi minhum man kallama Allah daga cikin tsarin Allah ko da a cikin halittar mutane gaba ɗaya zai zafi annabawa a cikin annaba sai ya zaɓi manzanni a manzanni sai ya zaɓi guda ashirin da biyar mursalai a wato a ya zaɓi ke su ne manzanni sannan a wannan manzanni sai ya zaɓi guda biyar ulul azmi min ar-rusul wanda su yanzu jura da azab ka kawo masu ake yi sannan a cikin yanzu sai ya zaɓi guda ɗaya shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da ake kiran annabi alaihi salatu wasallam khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyarin zaɓaɓɓan zaɓaɓɓan zaɓaɓɓan zaɓaɓɓu domin shi annabi alaihi salatu wasallam muri ta bani an bayyana da jabu ko za a bai mustafa wanda yake zaɓaɓɓe muri da ba shi ne zaɓaɓɓan zaɓaɓɓu shi ne muri da ba amma za ku yanzu mutane dai mun dai an saba suna mun da ba saboda gari zai ce shi sunan da muka ai ta dawo kasa mun da ba gari ba zai ke da musa ba kwarai kuwa a matsayi ko ba ku gari mun ji sunan da mun da ba amma kawai zai ce sunan da musa ba mun dai rashin da ne ma shi dai shi ya yi damu gire da kan ya dawo baya mun da ba ai ba zai ke da musa ba ba zai ke da an fahimta da jago so da haka wannan shi ne to bari mu ji ayar da domin sahabbai da kan suka fassara ba ayar da gudu ne kuma ba ka tsaya shi ku ka maka ne ka koma sunan da ya kira ga ga abin sun fassara ma ayar da gudu Allahu da ba wannan sunan ke dole ya tsaya da Allah ya gama magana a cikin wata Maryam da yake an ta'alamu lahu taliya tun da kake ka taɓa jin suna Allahu sai ka ga suna yaro Abdul Samad Abdulrahman, Abdulmalik, duka wannan sunan Abdulnur, sai a zuwa aka ce wa Nura. Ko a rika zuwa aka ce wa Samad, duk wani Nura da za ka yara faɗa, Rahman duk ana faɗa, amma ka taɓa da ce mutum Abdullahi, an cire Abdu ana ce mutum Allahu. Wani ba da wanda ya ce ko yau ka sa wa ɗanka suna Allahu a lokacin da ya mutu saboda ka sai ya jira Allahu a wani na baya. ko ba ga wani yawwa sai dai abin da baya sai dai sai abu a abdullahi sai Allah yana Allah da bin dai in dai ba a faɗi duka ba duba a cire na baya a faɗi na gaba kamar yadda ake yi sauran an fahimta da yau sai dai da mana za ku za ku ne an fahimta da yau to wannan shi ne kaga alhayyul qayyum gaba da biyu kun dai yana ɗaya daga cikin surorin da ayoyin da suke da gaba goma Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم gaba goma ce a cikin Qur'ani yana cikin ayat da ta dauke gaba goma akwai wata aya ba a cikin makaranta wa zai ita ma gabobin ta goma arama ba da aji gabobin ta kowace zawa za ku kan da yi ba za ka faɗa fi da ne da zai ba a ganga mutum ne ba ya sani shi zai yi ne ina ce kamar da zai da bayan shi ma yake da banka da shi goma in bayan shi kowace shi tana da rana da zaman kai a wata tura a zuwa da tura ina ji da muka zai tura ya mun faɗa a zera ko eh zo da haka wannan shi ayatul kursi tana da wannan to al-hayyul qayyum Allah shi ne wanda yake rayayyen da yake kuma tsayayye ga rayuwa ga tsayawa an fahimta da shi shi za wannan da yake kira da alhayyul qayyum abu ma wajen bayi a wani hadisin da yake cewa annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mana cewa ya gaya mana cewa akwai wata aya a cikin alqur'ani wannan aya ta cikin lahi a azumi kowane suna Allah yana da girma amma akwai sunan da ya fi kowane wannan da kayan addu'a a lokaci guda Allah ya biya ba sai ce aya tana surori uku sai an da ba wa sabai a cikin makaranta da zai abu ba mata bayan yi ce na karanta daga bakarar zuwa na na gano cewa alhayu da kayyum domin sun zo a turori yace guri na farko a bakara Allahu la ilaha illa hu alhayu da kayyum yace guri na biyu a surat ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa hu alhayu da kayyum guri na uku a daha wa alaihi wujuh alhayu da kayyum kuma guri kuma la ilaha illa shi da nan ya koya da nan ba shi ba yi shi rika fadin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajib da dadi kamar da yake a duka to kan tsahararu ma'ana wato ba zikiri ne mai karfi zikiri ne mai karfi sannan an taba alaihi salatu wasallam yake cewa duk wanda duk wanda ya kiyaye al-hayyul qayyum yana addu'a da ita shine ne magana da ne a baya to Allah zai biya maka bukatun amma ka kiyaye ma'ana ka kiyaye ma'ana alhaji shi ne wanda mutuwa ba ta gabace shi ba sannan ya zama rayayye ba sannan kuma ba zai mutu ba shi ne alhaji alƙayyum kuma wanda ba da zan gajiya ko da yaushe cikin aiki kullum yau ne huwa shi ta shi ne alƙayyum mun ba da wannan misali ba sai na kuma mai da ya ba hadisin annabi Musa na ta mai da ya shi karatu da yawa wanda annabi yake sannan Allah ya ce nan gobe ya yi sarautar mun ta mai da to suna kawo shi ba tsakanin wannan alƙayyum da kuma na ta kudu wuce na su a wannan gaba to shi ne alƙayyum ko da yau ne ruwa fita ko da yau Allah ya mutum sarki cikin da alinci shi ne alƙayyum alƙayyum la ta kudu wuce na su sannan babu ba da kai kafin mu ji wannan gaba kai ai sai da ka mutu sannan ka rayu daga za ka kuma mutuwa kuma ka ƙara rabbana amartana sanadai wa ayyana isna dai ya Allah ka kake mu sau biyu haka za a faɗa ranar alkiyama sannan kuma ka rayu da mu sau biyu me ya kake wa wanda ni audala na mini alayhi Allah ya samu da mu da gare shi kai fatan furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyamu thumma yuhyikum thumma la yaqumu bi ayatina sai ba ta kuru na lila ya kuke gudun cewa Allah wa kuntum amwalan ala hali da duk ba ta tuye ku shi ne a wata muke da a ta duk mani lokacin da ake fitar da shi kun yi wannan karatu shi ma a jera yayin da ake fitar da shi ai kaga ba ta tsara abu da yake fitowa amma cikin wannan mani ne karkashin wata aya fi suratul rabi'a a fara'aikun ma su da Allah ya faɗa shin ba ba ganin abu da kuke fitowa na mani a an tun jaklo kula ko an na hadu salihu Allah ya ku kuke halittar tsakonu domin dan da mani yake ke hudu kana ganin sa dan dan gani zai koma kuma mazaunta je fage gida a jiri da uku koma a zaune gida wannan abubuwan da dai kai ne kuke halittar da ku Allah kai kawai da hawa da motsa kar ba kai da kai din dinsa yau da to a wannan mani ne yau da anan Allah yake ka talin dinka kai ne za ka halittu domin a miliyoyi ne yanzu za a ku zaɓi ɗaya a miliyoyi kuma ba za a zaɓi guda ɗaya idan ya tafi yana ta wannan tafiyar to a cikin majiyin shi Allah yake tuhumar ba cewa ka san cewa wannan zai zama hadisa ko zai zama ba idan zai zama wannan testin da suke cikin maniyin kowanne kowanne ɗaya da yake Allah ya tsora masa aikin da cewa wannan ya zama gaji wannan ya zama ido wannan ya zama kunne wannan ya zama hannu wannan ya zama kai kai shi ne tambayar da yake duk kowane an ba da aiki a wannan ɗan dubban gani a kan cewa ga aikin da zai to shi ne kawo kundin anguwa da da a tambar da su ne ko yanzu Allah sai ya raya mu rayuwar da mu mutu mun yi mutuwa ta farko yanzu a rayuwa ta farko mutu da kuma a zo a yi mutuwa ta biyu sai kuma a yi rayuwa ta biyu kaji alkiyama shi ne rayuwa ta biyu shine rabbana amatna lisnatayn wa ahyaytana lisnatayn kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yuhyikum thumma yumeetukum thumma ilayhi wannan dole shine kin kara kan da kike imani da kike azuwa ubala da yake ki Allah ya wuri ba wajen tafsirin aya da aya za ka yi ki goma shine tafsirul ayi bil aya eh aya da wanda ba aya wannan shi ne alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sabai sabata sina suka ce rihun nawm allati ta'khudhu alwajha iska wato ta barci da take zuwa ta kama fuska shi ne ne mai al'an shi ne suka fasa rana to jajjabi ba ya kama Allah wala launi wala jarabe kai ko yanzu in bacci da kisa kuma ma ta ba ka bari in ka launa ba ka wani ya hutu wa rana matsala za ka zama to shi Allah ba ya yi wannan domin duk wanda aka dora wa bacci cin abinci zuwa bayan gida ya yi wannan in dai kana so ka nuna rigar ka kokare da wayannan yawwa in dai kare da wayannan doka ita in da ba za ka je da wayannan ba doki ke bi da kaga mutum yana fitowa ya kwangu to an ga gidan da jiya da abu da bai jiya to da ta kudu hutu na sun wala da shi sa hadisi abu musa na kari ya wala hadisi da na gano na mutum annabi alayhi da abu musa al-ashari yake cewa qama bi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi khamsin annabi ya tsaya a kan sai karanto mana abubuwa guda biyar yace inna allaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yace Allah baya barci kuma bai dace Allah ya barci ba bai dace da Allah ya barci ba domin barci gajiya ba ce sai yace me yasa yaqidu wa yarfa'u domin kore yaushe yana dimotin wasu wa yarfa'u kuma yana dago a daidai lokacin kullum har a yanzu da muke zaune akwai wani yana yanzu a wannan sakancin ya kani wani kuma a wannan sakancin yanzu ya hau kuma ba ta hanyar bayan ko da ba duk ba da wannan hanyar ba a ta hanyoyi ingantaccen hanyoyi Allah ya ɗaga wani duniya sun gobe an fahimta da kyau ko ku zo da aka gina ya ba wa ya tsiri Allah shi yake wannan sannan kuma ya ba wa ilayhi amalin da yi shi ake ɗauko ayyukan da yi قبل عمل النهار كافن نيم الله ya kai kewa a bara kai man da dare kafin na yi ko da yake cikin kai masa da zuci an fahimta da kyau da nan wa amalin da har kabul da dare da nan kuma kai masa aikin yini kafin da dare sai annabi ne ijabu hudu abin da yawa Allah ya shafa shi ne wani haske Allah ya faɗa ai sai suka ce Allahu nuru samawati wal ardi masalin nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbah bi sujada a cikin sunan Allah akwai annura an bai da wanda annabi yake cewa wannan hasken nasa da zai warko daga halittu ko ya yi dan kadan kawai halittu gaba ɗaya sai fuskokin mutane sun koyi saboda karfin sa to da ga wannan hadisi ma Allah ya ce inna la ilaha illa hu wa la yanbaghi lahu an yanama Allah baya yanki ko bi lati Allah ya yi domin gajiyawa shine la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi da abin da yake cikin kasa da abin da yake wato kasa da sama cikin Allah lahu mun ja ba da wannan misali malaman tafsiri suna dawowa suna cewa ka kabi ma hakko da akiru ya fi da haka gabatar da abin da za a iya barin sa a karshe aka kawo shi a farko yana nuna wa hotel mallaka misali a hausa idan na zo na ce wannan biyar gani gani ne da gani da ana ne jiran ne an bai da yau ko to kasancewa da ne na kawo mallaka a kanki na tajira a kanki ya nuna cewa kowa ya samu kotanni ya mallaka misali hadal kalam li wani khalil wani al'alim an fahimta da dogo to wani ya nuna a cewa kowa yana da ego amma idan na fara kawo kudin cikin a farko cewa na wuri sannan na sa kundin shi a gaba yana nuna cewa na wuri shi kaɗai sauran cin muka ku ne za a iya cewa ma fi samawa ce wa ma fi da an bai rahu abin da ke saba da kasa na Allah ne amma wani zai zo ya kara shi da kuma ni don ba ka rage ba babu kulli a wurin kun fahimta da kyau ko yawwa domin ba a rage ba amma idan aka ce da ruwa ka fara kulle da aka sa wani a gaba ba wanda ya ce ba to alamar kila ke cewa ma fi samawa to ma fi arzi da hu alamar kila da tsaya haka amma akwai abin da suke kira alhasul ko sai ki ko da yake da ba wanda ya ce magana sai kai ai ko abubu suna da wanda aka makala ba wani abu sai sai a ce mallaka tawali ba ta wani ba kana cire wani abu kuma ka ba da turanci in ba ta wani ya alama ba to yana nuna cewa kowa ne shiga ina ga ta akwai yaran lauyoyi akwai na likitoci in suka yi rubutu in aka musamman na lauyoyi idan aka zo a nan rubutu in ba duba da kyau ba to da yawa wani zafi yanzu a cikin dukiyar da ba ta ce a kan eskom to shi ma da ruwa duk da mawa to ba su arzi yana nuna ba a ballakar da Allah ke kawai to shi ne yake cewa a manzan da biyar ba wa yau waye zai yi zuwa gurin Allah illa bi izni ai ba ma tsoron ba ma tsoron mutane da mun rage don haka nan ma ba a rage ne kaga wannan wannan mutane ma ba ga mu kun ga wannan bangare to duk ba su ba an canja kawai sai ne cikin nan da wani lalle wasu bayan Allah ne biyu ɗaliban mu ne ɗaya ma ita ne baya zuwa karatu kawai a wurin da ya man magana ya je mana guda biyu ɗaya daga cikin ɗaliban mu ne ma ya je biyu ɗaya ba ya je ɗaya guda biyar yanzu muka sa ɗaya ko wajen su ɗaya suna roƙon Allah ya saka musu da kai Allah ya yawaita mana yin abin da muke bukata a dawar ke ni ba na san ba eh mun fito duk wanda muke tare Allah ya daga kawai ka hango abu ya kamata a yi da za a bane shi mai mun mutan sai daga dawa ta ku ayi amma ni da ba a zo ne ya je zuwa karatu ko ba ka bane eh je zuwa aka muke so kawai kowa ya zama a tarihi mu kalle shi kai ma ba su zo mu tafi kawai mu da rage mu je ka gida mara masallaci shi ke na kawai haka ce to a yi mun kai za a kike to a nan yi mun kai za a kira ba sai ba ba ta ga yawa wajen ba za ta gane da kuma duk da yawa a yi ai da duk da ganewa Allah ba da lada amin ya Allah to wannan ji an fahimta da shi wannan ko ya kama mu ne muka addu'a kamar yadda muke yin dole kullum wallahi Allah ya saka mu da dai Allah ya yawa ka mu dai Allah ya kara da kai tsara arziki akwai wani bawa Allah ma da yake zai ga addu'a yi wanki shi ma muna tare da a wanki ban aiki mu kuma za a ɗauki ku sai da zai kuma zai yi musamman wanda za ku wani lokacin warin na ɗan tasowa an ana ka muna da kwana yau da mu yi ya cikin kiyaye mu idan dole sun suna da Allah ya kara mu lafiya ci gaba da to shi ne da kuma fi samawa da ma da arzi man dan kuma dole ba muna nan za mu kara ta insha Allah za mu kara ta dole man dan da shi ko wa idan wane ne yake da yake so a gurin Allah ka kuɗin sani illa bi in ba da izinin Allah ba ba wani ne zai zo kalle ne je ka ta kuma ba ka kawai zai zo an yi zarce ce ga in ma haka yayi da dai domin babu wanda ya zuwa jira da mutane aljihu wanda ne zaki da yake yawo ko aljihu wani shi mutum dubu da wani zai zuwa to waye ga ba ko da wani zira tsirara za ka wanda zira ne ga ko wanda ba to kaga babu jaja ta irin wanda ya da irin wanda ka san ba wani da yake ga mutum ya yi ko da ya karatu da ni ba ya yi da ya yi wani ko da ya ce kuma musamman ka yi wai ko wani ko kai ne ba ko irin waɗannan in yau da su ne ma wala da kai Allah ya rubuta dalilin da yasa nake mamaki ta ki kai ni wani ne ta ki ka kaka da har baya kai gobe amma nan da ta ta gobe ko a gobe na ke ba na ce kai gobe ka ba ni da ba kaza kin ta ki wannan amma in ka zo shan ya ko kai mun yi gaba da yana jama yana da tsaya ma ne shi ne gobe da kike Allah ya kyau an gani tun da kama kama ne eh kama ɗaya bace bane Allah ya Allah ya kiyaye wannan shi manzon da zai zo a inda hu illa jibi za a je zuwa gurin Allah amma ba wanda za ki je can ba sai Allah ya ce wa da yake ci har annabawa sai Allah ya ce annabuwa da yake su cikin bayin Allah wa da je kakan ki su amma wani yanzu ne ya ba wa kansa sai Allah ya ce يعلم ما بين أيديهم Allah ma mutum dalki wannan ma ta bai zuwa ta suka ce abin da ake nufi ya zan ma bai alim Allah ya san me suke yi a duniya ma bai alim duniya ne wa ma zal bau da abin da za ka ra a bayan duniya lahira haka tabbata abin da za ka kira a lahira Allah ya san wala yaqinu bi shay'in min 'ilmihi babu bayi ba da kewaye da ilimin Allah mai wani abu da ilimin Allah ba wanda ya kewaye ilimin Allah ba ba cewa da dukkan ilimin mutane ba ba ki ko ji ku ne da ni annabi ke da nan mutan suna tafiya yana koyar da shi wannan karatu ai kaga wani tsuntsu ya doka a jofi ya dan sakura ya dai sai ce Musa ka ga wannan sai ce yace dai to ya san da ruwan na bakin da yanzu ne rage wa ruwan shi ba sun ne rage shi ne to haka ilimi na da naka da na kowa a ilimin Allah yake ba rage wa Allah komai ba haka ilimin Allah yake to da haka da abin da zai je ya zo ya ba ruwa har kiyama da kai duk ilimin da za a samu da shi duk wannan abubuwan a shekarun baya ke garu kamar talatin baya wani aka zuwa ka ce ma za a yi wasu abubuwa da suka nore a yanzu zai kai da yawa abubuwan da suka fito a yanzu kafin sun nan ba akwai abubuwan da yawa a wasu sun kanya cewa ba zai yi kuma kashi da zai kuma za a yi wanda suka fi za a yi wanda suka fi to da haka duk wannan tsakunan a irin wannan ba illa yi ma da a jiya muke yi gada na musamman sai Allah yake wani a kurfi yi wasu samawa ne kujera Allah maka mutum sarki kayan da mutum tambayi wal ardi da kafirina wanda mun fada cewa sama ta daya ta biyu za ka hurga ta daya ta biyu ta ta daya da ta biyu ka hurga ta da uku ta daya zuwa ta shida duk ka hurga ta cikin da bakwai wannan annabi alaihi salatu wasallam ya ce abun yayi wa yayi wa sama ta bakwai da baki al'arfin Allah wa suquha ardu rahman haka annabi ya ce rubun sama ta bakwai shine al'arfin Allah to su kuma wannan gaba ɗaya tambayi da kasai kan yi karatu ka wurga ta kan kurfi to kamar ka jefa da jiki ne a yau idan ka tattara al-kurfi da waɗannan duka ka wurga a kan ruwa wa kana an ruwa al-mali ko su ma za su kuye ne kamar jiki a yau idan ka tattara su duka waɗannan ka jefa a kan alƙalmin Allah kamar ka jefa jiki ne a yau ita suke yake ma ummata wa alal arzi ga yake da wannan kawai kawai sai ka zauna lafiya domin al'adu ba iya da nan kawai wani to wai na ruwan ke kawa da mutum yayi sai wanda kake biyawa to ka gane cewa wannan kake biyawa ka rika halatu ba nan wala ya rubu wata zuwa da Allah yake kula da su kuma bai wa Allah nauyi ko akwai abin da suna zuwa na tsora ma yayi ba kai kan kana ya karbo ka na ga wasu malaman ma akwai da yaje da kula da wannan lafiya kuma duk hudu a gida da makaranta goma in ka je sai ga guda hudu ya wanda ke da suna da kwari da duk dinna da shi domin ba zai yawa ya zama gidan jiro akwai da yaje ko ya zama gidan jiro ba zai yi ba amma sai da yake da guda ɗaya ko biyu ya ga ya gurin ya zama kankan me yasa ko da yasa abin da yake yawa wata nan sai a yi wata biyu ma bai je can gurin duk muna nan da shugaban yan ba da wata biyu za a ce ba ai bai ba ruwa saboda ne saboda aikin Allah ne na komai amma kai dan adam kana bukatar wuri kuma ka ɗewa abin da za ka iya kawai ka zauna lafiya an bayyana da ko kisa kana da kwari ko an da wuce da kai kana da kwari ake gani masu kuɗi suna wasu dabaru musamman masu kuɗi da yawa sai a zo a ce da Allah za a zo a yi biyan da ya kai da shi zai buɗe kawai kai ka zama mai kula da gudun za ku rika raba duk suna ne ka sake kana da kwari aka ke ba wannan ko za ka zo daga baya ka kasa ballan da ranar ka karatu da yake bukatar da jirgin rage da jirgin irin wani abubuwan suna bukatar mutum ya tsaya ki tsayin da kai zaɓin da zai iya ko kasuwanci kake yanzu shago ke yin fada wani a cikin ɗalibai ya gaya mun cewa ya zama wato kasuwancin da Allah ya sa ma albarka yanzu cewa wani a tafi ne ne ne yanzu a ƙara buɗe wani gurin da ya haɗin biyuwa sai ce ya ke da sai kuma ta zama da iya na inda kai ma ta yi ƙarfi to suna yin wannan in aka yi ma wannan sai ya kaza kai ya kaza zai da haka aikin Allah ne kula da komai kullum yau ne huwa fita shi ne mai wannan duka to shi ne yake cewa wala yahudu azuma wa huwa al-alim Allah shi ne madauki al-azim kuma mai girma wannan shi ne ayatul kursi amma abin da zai baka mamaki da ka mutum da an kira da sallah kamar akan kayayi abubuwan nan guda goma da muka faɗa shi ko guda biyu baya tsayawa Allahumma anta salam astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dan tana da wani kira annabi yake karka motsa ce ka faɗa wannan in ma za ka motsa ka gyara zama to sai ka faɗi iyali sai ka goma baya لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله فطورا in kai da hujja kana dide dide har kai guda goma in ka saba da wannan kai ma an baka wala ka ji kamar wanda bai sha hujja a a sura ta ba wa na alkarin da ba yi wani wannan al'adkar اذكار الزواج والمسائل ايه اذكار الزواج والمسائل وليه كذلك امام لما رام تلد عليه السلام يرجع بعد ذلك بعد الصلوات في بعد الصلاة وبعد يعني كده بعد الاذكار ايه اذكار المسائل والزواج wannan suna nan a yi duka a zuwa shi za a wani ce ganin wani mutum ya yi wannan kuma sai ga ba sai ya yi a da karin masawa ko in yadda ta ba ne za ka zama ake lafi in kana da ƴaƴa ku zauna sai kowa ya ji a kana shi kuma kar ka yarda da wannan karatun da za a har ba ban da kake karka buɗe wani domin buɗe bakin da zai sa yaran su rike amma a zuwa ce kowa yana yi a zuzu ne shi a zika duk wani karatu da aka ce a yi ko a koyi aka ce a yi sai an motsa baki duk wanda ka zo kana yi ba a motsa baki to sai wani ɗaukar hukumai ba sai wani karatu ba saboda haka nan sai ya kamata mu kiyaye ko da yanzu an samu da ba yayin da za ka yi kana ba wa halatta ko wanne alƙali to wannan shi launa ka wani nau'i da ba kana da dana abu jama jama bin bakr kana da dana muhammad bin zumbur al-makki kana da dana bin umayr an jama bin muhammad an ali an jaddihi an ali bin abi talib radiyallahu anhu ka za ku ga balala yace wato ibn sun yace Abu Ja'far ibn Bakr malamin sa ya karanta da shi kuma ya je daga malamin sa Muhammad bin Zubair almaki shi kuma wannan da yake sai ka ga wannan to da tun daga nan ka ga wannan matsala ba shi kade ba malamin da ta mala Halid bin Umayr shi ma da yake da Umar Talib wannan shi ma malami shi malamin akwai malamin da suke ma mu wato ko a jahilin da mawdu aini ina annabi wato ya zawo hali ina ko gurbe ne hali ina kirkira kawai ya zawo yana su abin yayi ai kamar wani ne da yake ga wani malami ne da gurin wani sarki ai malam ba da aka rika samu sarki lumudi da yake gurin sarki sai ga shi da tabara a ta saba da yana da shi ai ko na da annabi ya ce duk wanda yake tabara shi malamin ya yana da ilimi masarakin shi masarakin yana da ilimi yana ji ya fito wannan shi ne ce ayyuka da kamar mai ce kai ya yake wa nan wannan shi ce ayyuka kawai kawai irin malam baya ni inda kan kan kake ba dan wato a dai lokaci kawai sai shi ko kai ya yi gina ai annabi ya ce duk wanda yake da kamar yana da ladan kaza shi ne yadda ya gama hadisin zai yi to kai ya fito annabi ya ayyuka da kamar ya wasu daga cikin zalilai da suke zawa shi za a yi kuma imam malik idan ya ga ko da bai zama samun talakai ya zo ba ya ruwa ya zo da ba ana yawan kawo mutane da cewa ya ji ruwa ya gurin wani wasu ce imamu bukari ya yi ruwa ya gurin wani ya gani ya rike kwanya yana son kama a fiye da zo yana tana zuwa ne ba komai a ciki ba sai dai ka yi ke wanda ya yi da ra'a ya kuɗe da zama mutum ba sai biya ba za ka zuwa hannun shi in ya zo da za a gaba da yawa to da yake to duka su da yi an dafa bin muhammad daga matan da dafa bin muhammad an abi shi kuma daga mahaifinsa an dade shi kuma daga kakarsa an abi bin abi dalibi radiyallahu anhu ka daga dinna ala Allah ya kara mu da jari قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إن فاتحة الكتاب لن سورة الفاتحة وآية الكرسي da ayatul kursi wal ayati min ali ibrahim da ayoyin da yaji ali ibrahim da yake lawa annahu la ilaha illa huwa والملائكة أولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وقد اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ووين الآية مدابين بالروح إلى قوله قل وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب فيما اذا كبيا يجي معلقات وان الايه يسرون لك بلا أراجيتي ما بينهن وبين الله عز وجل الحجاب wato suna raje a alhali ba abin da yake wato ba wani shafanci tsakanin da Allah kun ji abu farko dan ma a ranar lawo an yi rijira wunna lokacin da Allah ya so ya sako da su suna raje wanda da za a sako wani da su zuwa duniya da Allah da bil arzi sai suka makalkare a cikin alhali ba za su gobe wato mawuzuwana ne zai za ga akwai alamomin da kai kanka ne za ka da rai sai suka makalkale su ba sai yawo ka ce zo ya makalkale su ke su ba da rai suka makalkale su ke ba za su zo kulla sai ka ce rabbana ya wani gobe suna da ya azi wai kasar kasar kasar da za ka dauku da mu wai ya manya a cikin zuwa ga wanda suke ta amara da dauku da mu kada lawa a zuwa sai Allah ya yi halarta eh na zan saukar da ku amma na rike cewa la ya karɓi kunna ahadu min ibadi dubra kulli salati ai ba wanda zai karanta ku daga cikin bayi na karshen kowace sallah illa da an su jannata ba zuwa ba sai sai na ta aljanna da zama makomarsa ai ba wani abu ya tsaya ba alama kana yin saboda abin da yi na karanta ku wa illa askantu haziratul qulub in ko ba haka ba sai na saukar da shi al'ashiyar al'udu malamai sun yi fassarori da yawa amma suna nufin shi ma wato wato tsakiyar aljanna madaukakiya ina zira da al'udu sannan wa illa da zafi da in ba haka ba sai na ka ne da ainihin masnunati da wannan idanun na waɗanda suke tare da su tare da su maknun abin da aka wato tanadai shi kenan ai ka ga Allah ya kirawo asbairu maqnun yawa to da haka abin da yake tanadai sai kullu yawmin sab'ina nazara kullun dai na kan dai kun san ganin Allah ya bu aljanna ya bu aljanna ma ya ko ganin Allah to su kullun dai Allah ya kalle shi to kawai wa illa qadaytu lahu kullu yawmin sab'ina hada in ba ba haka ba ina biya wa duk wanda ya biya kullum sai ya biya maka bukatar ta guda da wani annar mabiya wanda ta kankanta a cikin bukatu ko yi ne gaba wa ila a'atuhu min kulli alwi in ba haka ba sai na kare shi daga dukkan abokin gaba wa rasahu minhu kuma na taimake shi a kansa wala yanahu min dukhuli jannati illa al-maut ba abin da zai hana shi shiga aljanna ne ke mutuwa wannan hadisi ibn zawji ibn zawji yana da littafi al-mawdu'at al-mawdu'at din ya ga wa hadisi a cikin ke fabricated hadisi ke kira aka aka dangana a hadisi hadisi da ya yi mala alwani ya kawo a cikin silsilar da'iba shi ba yace hadisi ne na tsaya an bayyana da dogo saboda haka ba an zalla lahu biha Allah ya kankar da wani dalili a kan cewa Allah ya faɗa haka hadisi na gaba nau'u na nau'i na gaba an gane ko nau'i na gaba ana tattara muhammad bin muhammad bin suleiman albabandi ana tattara muhammad bin jari al-mutiri ana tattara muhammad bin amri al-mujahdi al-mutiri قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي هادي قال حدثني معاذ رضي الله عنه قال babban malami ibn sunni yake cewa malamin sa Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman ya karanta da shi shi kuma ya ci daga malamin sa wato Muhammad bin Sulaiman al-Babani shi kuma ya ci daga malamin sa Muhammad bin Jami'a al-Mutsi shi kuma daga cikin malamin sa Ahmad bin Amri al-Muzalli al-Mutri shi kuma daga cikin malamin sa Ikrima bin Ibrahim shi kuma daga cikin malamin sa Isma'il bin Abi Talib shi kuma daga cikin malamin sa Zaid bin Abi Hadi shi kuma daga cikin malamin sa Mu'az shi kuma Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu kare yake سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلم كلا لا يزال ثبت عليه ياتي من قال بعد الفجر ثلاث مرات هو اللي يبقى باين دلع الدعاء في بقى توقيته أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قدرت عنه الذنوب لا أعتقد كم كلمة الذنوب wa in kayan mutu da jabalin bahari ko da ya kai kwatan kwacin misalin kun bakwai amma ko na hadisi da inganta wani ne ya inganta hadisin da ya inganta shi ne shi kuma bari ku ji hadisin hadisin mu'az hajjau akwai wani daban da ya inganta da yake cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilayhi shi abin da bai inganta ba a nan shi ne ka ce talata barati kun bai da yau ko yauwa amma akwai aiki da ya inganta daban wanda na bari da su tana da yake duk wanda yake astaghfirullah lana azima ba annabi ba العظيم الذي لا اله الا هو واتوب اليه كما استغفر العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الحي والحي الحي القيوم واتوب الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لما وقفت بلاغ بعض الجنود an gane ko alhayyar kayyuma wa atubu ilayhi alhayyar alkayu ba alhayu da muke faɗa ba in za ka haɗi amma ya hayu ya kai yin wannan jiki ya hayu ya kai yin gura ba ta ce na ga za ka faɗa amma wannan jumla za ka faɗa sai dai kai nasuba أشهد أن العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحي القيوم وأتوب إليه ko na bayan alba da ake yi ko da yaushe wani za ka yi haka za ka to wannan shi ya inganta an fahimta da yau a wani hadisin ma cewa an zaba ake zira zai zira zai duk wanda hadisin jirgin wanda imamu albani ya kawo a cikin silsila idan mutum ya faɗi wannan kai haka ne ma akwai hadisin da sai na ya rawaito da sai na uba yake cewa na ji annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya yi wani kuskure ko wani zunubi na dama ta gabar ya shiga damuwa sai ya yi sallah raka a biyu ko me ya karanta ko ba ne bayan ya gama kuma je ya aka jiro na abi wannan da la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi da uku annabi ya ce wato ba dai dai Allah maka kuɗin sarki ya san kai mutum zunubin nan ne sai Allah ya kankare masa wa in kana fara min al-dahr annabi yake ko da guduwa ya a filin gaza ala idan ko da wa'in mubiqat ku ya yi abubuwa guda bakwai masu alakarwa ko al-ishraku bi ashirku wa sihru wa qawa wa akul mal yatim wa akul riba ko sannan sai eh wa kada ba mu da lafi mu'mina ce ga bilal ga kullum gurin akwai abin da na sani am sai ce kuma na shiga ya fado na sai ce wa tawalli yawmal zahfi da guduwa ranar gubutu mutum ya fi kuli ranar gubutu na riga in dai ba a tabarin yaki ba in mutum ya wannan da hudu ne in dai tabarin yaki to kowanne zai fi mutum ya nan zai fara sai na abokan a sai na aliyar duk wanda duk wanda ya zo zai gaya mun magana annabi ya ce sai na ce yanzu yace amma ba da uwa yace da uwa ya zo gaya mun yace sadaka yana faɗa da ce sadaka wannan hadisin guduma ce ga indiya eh guduma ce ga indiya cewa da sai na uwa ya zo gaya sai na yace dan girma magana nan ba wai dan a'a dan ka san girman magana da wanda zaka faɗa sai ce rantsi musamman a gari wanda ba ta hali ba yace to duk wanda ya zo yace annabi ya ce zai ce rantsi yace amma da Abu Bakar ya ga mai wannan bai ce rantsi ba yana gaba yace ya faɗi domin ya san ubangidansa ba ce waye ne gaskiya ne akwai da ku to wannan shi idan mutum ya kiyaye shi za a ga na asuba din nan na kafin asuba kafin alhujjar wannan mutum yana ce mace domin yana hararo ilman da inda ta mutu hakan kuma da na azuman da la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi idan to kana da salute wannan ababala ai romo kan rubuce mun ji da mun ka ba da ya kullu Allah romo kan rubuce ta ga mu kula da wanda ya bata aure wannan karatu sai na ƙara na ga mu biyo ta ci da wannan tana yi ba malam da tana yi ba idan a zuwa tsara domin ta ta yi ɗaki ne ga matsaloli da decoration da abubuwa kala kala sai ta ce ga abin da zai rike ta ce mun wala ba da tana yi tana zuwa ta gaya wa kwanawar tana yi ba eh to da haka duk wani matsaloli da sarkakiya da kake cikin ka dage da waɗannan abubuwan na rasu da Allah za ka fara Allah zai warware ma cikin a wani zai zo in gini yake ji dole dan ya kai da kuɗin ba ga sai wannan wallahi waɗannan to wani aure ne ne ce ne zai ya aka yi ma kudin auren ya duba wannan ne zai wani bijin da kake yi kaga kai kanka wani bawa Allah ya ce ne lokacin da ya zo zai gudu da ka idan ya zo shekara ta zo yana irin kuɗi sai ka kafin ya ya yi rabi sai ka kuɗin jarin ka kanka yace zai ajiye kuɗin sai ta yi jiya a lola sai da Allah ka yi sai Allah na gode maka kafin ya rabi to waɗannan ne sun raka ka kiyaye dokokin Allah kana bibiya kuma wannan duk awwal da ake faɗa kana kokarin yi to insha Allah da lara da komai na ka lafiya an bai da ko to wannan shi yau kai ko aka fara yi ai mun fara ba mun bibiya kai to bari mu da awwal da kuma da ya Allah na dokokin da ke wa mulala wannan kai kuskure Allah wa dokokin da ke ya ce wannan نعم وبلغوا هذا الوين wannan wannan an ce sanarwa ce kamar su kada oji akwai yan aiki cikin mu gaba ɗaya kana cikin mu yanzu gaba ɗaya sun tsora ta akwai a youtube akwai kuma a insta in kai ki da darun bidiyon kai ta fi duka kana cikin mu kam sun yi kokari wallahi sai duka sun tsora a tafsiri ma tura tura su ne tun daga fatiha har zuwa inda wuce suratul ruwaki a yanzu suna nan suna tsora gaba ɗaya sun tsora komai to shine suke ba da sanarwa cewa in ana nema za a gani kowane karatu da ke gabatarwa amma hanyar da su ke in ka duba sunan yusuf da haka kala a sunayen za ka ba da manya ka dora da yawa to ka duba wannan za ka gani a yusuf kuma za ka ga ma'aikatar talafiya a facebook ma ma'aikatar talafiya telegram mun ta kai a telegram na arabic da sunan arabic amma mun ta kai wanda kuma wannan layi zero nine zero da seven eighty four seventy six eighty five ita kuma zauren yusuf da haka za ka gani eh zauren ma ne yusuf aka sa haka za ka suna ta gaji a eh a ba ki yi daban da wannan kuma tambaya cewa har da ana ne fa'idar jera bai ban hadisi a cikin bayyana mafi yawanci mun fara a farko wata ranar ali abubakar ya kawo wannan tambayar cewa malamin da yake zuwa ce kawai shi ne tattaruwa ne za a nan zuwa da ne zai kamar ba tsarin yin shi ma mu zuga shi ma mu zuga shi wani tattaro amma shi wanda ya inganta to shi ka idan ba bukari ko musulun ba ko malamin da ya ba da sharadi ba bukari ya ce an bi isnadi shi sa ayyar suka zo sai su gaya ma isnadi su kuma malama hadisi suka zo sai a kalli sai duk mutanen da rana da ke su kowane da an gani matsala a cikin ya ce to bai inganta shi ke nan kawai domin ka san ka gane cewa ba za a yi aiki da su shi ta domin su fito da zaliban ma da wasu ai ilimi ne da zaman ka da akwai da cikin malamai wanda da ya zo shi gaba ɗaya ka san bai ba ya da jeji ba zai da zai yi ko ɗaya ba aka ce ne da ni yace domin kada ya aiki da su duk inda ya yi zai yi kawai wani kuma da ya zo yace sai ya yi gaba ɗaya zai yi hadin duk wanda ya hadin baya cikin wanda ya hadin kawai da ka sanar da zai ce ba ba ne akwai wanda kuma sai ya haɗa duka sai su zo suna da rariya sai su talle ya ce ma da ya gangar shi kuma sun ba amfani da hadisin da ibi hadisin kwata kwata shi ne magana su tafi inganci sai dai kana da aya ko hadisi ingantacce da ya karfafe shi ne kariya wannan shi ne duk da wasu suna cewa ai abun falala ina jikin ya kawo na falala ne ko da yin da ya sa wasu karta kariya ne in na falala ne ba ku ya ce wanda ya karanta kaza ya kaza ba da da kodin azumi kawai ka ta wuce kawai magare kawai da ya baka na raba ma ko sai kawai a baka annabawa ko guda biyar kuma wurin azumi wani kuma lokacin da ke tashi ka karanta kaza da gobe za ka samu lada a nan Ibrahim alaihi salam abu da biya wannan shi to da haka duka wayannan abubuwa ne marasa shi ne marasa ilimi a wata shi ne zuwa ne karatun mu na samun kenan zuwa a gidan da daya ta shi ne zuwa insha Allah ala Allah da muka fara da na akwai wani abu ai tambayin gaba ɗaya na mutu ko wannan tambayar ne ko ke ko ta yi makar da ne ya ce wannan cewa ya yi ne ingancin da an yi da sallah a cikin wani ya fara Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sana kiya sallah bayan sallah amma ba ita ce ba da shi ai mun faɗa ba ko cewa abubuwa biyu ake bayani kafin kai mun shirkin أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام والإنجيل موسى kuma a wasu masallata a haɗe kalan da ake ajiyewa don ka haɗe haka yi a wai ba a ba faɗa ka ko ke yi ba ba ta masu ya ne gaskiya alin alawa da lada kuma gaskiya an bai fi an bai fi a cikin ku to da wahala da wahala ne ko da kana nan da ake da da lada kan da yake gwai hatta to da da kullun na fara zuwa in kana da yara tsora da iya da wani jari kawai ku sun yi dana da kan talaka biyu yake kar wanda ya masa zuwa hikimar wannan shi ne zan saba ko wanda ya mutu ko wanda ya kuma kowa ya nasa dan da ba ka yi dawa sai ka faɗa su faɗa eh amma da zaran sun fara abu an yi wayo to kai ka faɗa kai ma kowa ya nasa kana ganin da wato kai ya wuce ka alamun zama wa ke wanda da dole ga gaji Allah ya sa mu ai ba abin da yake wa kamar da mutum ya samu yanci ya rike ne wallahi ba babu abin da yake wa yanci yanci ya rike ne in ba haka za ka zama bawa eh za ka yi ta ganin mutane kamar aikin na ta ya faru suna ta yi kai kuma kana ta bibiya da dan an yi da sallah mun ba ni kuma abin da ya rika bani da'awa shi ne in an yi sallah ga mutum ya haka ya hana kawai zai yi wuri kawai a ce hajjar da gado wani mutum yana yi ne a ce haka zai allahu zai hakurin zai zara mai sai kuma ya zo yi ko ce haka wata nan na yi kawai zai wanda fiye shi kuma kusa da shi kuma ba yi yi wanda ya gara ya ce ya ce ka gobe ya ce ka gobe Dole mai na abubuwan da yawa rami da ganin ku baɗan da ma'azin Allah ya yi Allah mun goge ba. Wani zai haka. Yawwa ko a kan ayyukan wannan an yi da tana ko ya taɓa wannan ya taɓa da wannan. Ai ka ga ba mu jami'i a cikin hadisi da zamu fi sunna. Dan an yi da tana da ana haka a yi. Sai za ka kwaje kasan masallaci ko ya. Ba mu jami'i ya kawo a cikin a yau shi ma haka shi ma ba a yi da sallah yana cikin ai wato aftarul musalli aftarul musalli da wani ake da sallah da an yi ana tirin da yau ba ba ba ba ma an sallah da Allah ya zama Thank you. Thank you.